abin da
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna da kan babinmu da muke yi babi na wutiri insha Allah yau za mu karanta hadisi na ƙarshe a wannan babin wannan kuma shi ne zama kaman abin da za mu karanta na ƙarshe a a babin baki daya malaki cewa wa anna aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن حديث لك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ما زال هنا يصلي الدري ثلاث عشر ركعة ركعة ركعة قوم شاء yutiru min dalika bi khamsin daga cikin daga cikin wato sha ukun nan yana yin wutri da da raka'a biyar la yajlisu fi shay'in illa fi akhirihin baya zama sai a ƙarshen na biyar din cikon na biyar din sai yayi wato sai sai ya zauna ya tahiyya sai ya sallama yadda ne muka fada a sufofin baya mazala anan zai ɗauka sallaci raka'a sha uku kamar da ta fada ita aisha a wannan hadisi sannan kuma amma wutarin yakan yi shi da raka'a biyar in yayi raka'a na farko ba zai zauna ba na biyu bai zauna ba na uku bai zauna ba na hudu bai zauna ba sai a na biyar sannan sai ya zauna sallallahu alaihi wasallam a wannan kusan duk abin da zamu faɗa a cikin wannan hadisi mun faɗe shi a baya sai dai abin da kawai ya rage zamu faɗa shine wannan hadisi yanda malam a farkon matashiyan mu in zamu tuna ya faɗa cewa zai kawo na hadisai da bukhari da muslim suka ittifaki ne to amma shi yanzu wannan hadisin ba bukhari ya fitar da shi ba muslim shi ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa babu wata babu wani matsala wata kila malam ya kawo mana wannan hadisin ne saboda wata yar nukta musamman wannan matsala ta 13 raka'a da kuma al-itar bi 50 cewa an batan 13 raka'a 13 da kuma wuturi da za a yi da guda biyar to kila shi yasa malam ya kawo mana wannan hadisi din a haka to a nan akwai maganan raka'a goma sha uku da ta ce maza Allah yana yi akwai ishkali kuma da aka samu daga wurin da ita aisha ta ruwato ta ce maza Allah kamar yadda zuwa ce a sahihai ne ko a ce ramadana ko wajen ramadana baya wuce raka'a sha ɗaya yanzu kuma gashi ta kuma kamar ta canza ta sanya wato raka'a goma sha uku yanzu kaga sha uku dai ba sha ɗaya bane wato an ƙara raka'a biyu daga ciki malamai wajen taujihin wannan magana suna da magana guda biyu ga hadisin farko ka yafuwan wato magana ta na farko da suke kawo shi da suke cewa wannan kamar wato ta hada da raka'atul fajr raka'a guda biyu da ake yi bayan azhar ya ceto ta hada da shi sai zama a wannan hadisi kaka akwai dunkulewa kenan akwai ijmali amma tafsirin shi shine abin da zo a ce sahihu muslim a take cewa kana salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-layli 10 raka'at manzo Allah ya kasance yana yin sallan dare da raka'a goma wa yutri bi sajda sannan zai wutri da raka'a raka'a daya wa yarka wa raka'atayn fajr daga nan kuma in yayi wutri kuma da raka'a daya sai yayi raka'a raka'atul fajr raka'a biyu sha uku kenan fatilka talaqu ashara karka'atin sai ta gama sai ce to kaga ya zama sha uku kenan eh shi ne malamin ce kaga anan salan da da take magana shi a wannan hadisin tana maganan a hade da wannan rakatul fajr ne hade da wannan rakatul fajr ne da yake yi amma shi da manzo Allah abin da ya saba yana yi shine ko a wajen ramadana ko cikin ramadana wato raka'a 11 ne raka'a 11 ne idan yayi raka'a 10 sai ya biyo ta da raka'a ɗayansa misali idan da raka'a ɗaya zai yi wutarinsa in ya gama kuma zai ɗan jira zuwa alhamdu da ya kai sai ƙarin raka'a biyu to kaga wannan sai take to sai ta gama tace fatilka 13 10 rak'at wannan kaga ya zama kamar wato wato rakawai 14 kenan wasu kuma suka ce a'a a nan mazala tana ba da labarin cewa ne yana yin wato rakawai sha uku ne wani lokaci tunda an samu magabata wasu kuma suna yin wato rakawai goma sha uku kamar akwai hadisi da imam malik ke fitarwa daga a'raj ta hanyar wato dawud ibn husayn daga abdurrahman ibn hurmus al-a'raj yake cewa ya ga wato azabarin sahabbai shi abin da ya ga ana yi ubay bin ka'ab da sauran wato manya-manyan sahabbai da suke jagorantar al-qurra da suke jagorantar a sahabbai wajen sallah to sukan raba wato sotu bakara a arka takwas haka suke uzu biyar ke nan ba arka takwas suke yin ta sai a yi wato tarawihin a haka wani lokaci kuma idan suka ga raba ta zuwa raka a sha biyu to suna ganin kamar an sauƙaƙa musu to kaga ana ya tabbata suna yin sha biyu sha biyu kuma wannan babu ai cika ce to akwai guda ɗaya kuma kaga sha uku kaga ya tabbata da sahabbai su ma suna yin sha'afin kenan shi ne suke cewa to kaga sahaba kaga anan kila ya zama ita Aisha abin da take magana tana magana cewa wani lokaci manzo Allah yana yin sha'uku wata kila da can take yana yin sha daya tana maganan hikaitan abin da tafi gani kenan tafi gani amma sha uku kuma daga baya kuma ta ga yana yi din to amma gaskiya dai ni abin da nafi na fi karkata shine a dauki maza Allah wannan yana yin shi sha daya yake yi shi a karan kansa sha daya yake yi guda biyu kuma da yake shi da rakatul fajr saboda ai ga nan ita dai Aisha ta ƙara yin wannan bayani ita Aisha ta ƙara yin wannan bayani kuma hadisin ya ce sahih muslim take cewa kana kana salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-layl 10 rak'at sallan manzo Allah na dare raka'a goma ne wa yutiru bi sajda sannan kuma sai ya yutiru da raka'a daya wa yarka'u wa raka'atai al-fajr sannan kuma sai yayi kuma raka'atul fajr raka'a biyun sa fatilka talata wa ashir raka'at wannan kuma ya zama raka'a sha uku kenan duka kaga wannan ai ta riga ta fassale maka ta yi bayani dalla dalla so magana kuma a ce ahyana ahyana ina ganin wato yannan zai zama kawai babu takadidi ne bayan mu ga wacce ta ruwaito ruwayan ta baka bayani saboda ita fada ta ce manzo Allah baya wuce raka'a sha ɗaya kamar da muka fada dai wannan ai baya nuna ba da ba can wai kamar da suke dauka sai dai a tsaya a sha ɗaya za a yi tarawih a ko za a yi sallan dare a tsaya a sha ɗaya dole baya nuna haka saboda wannan aiki na manzo Allah aiki na manzo Allah shi ne ga yanda ke in kai ma kaga zaka yi irin nashi to shikenan in kuma zaka kara kamar wasu daga cikin sahabbai suka kakkara to babu laifi kaga dai jin azabar sahabbai ana yi daga a sha biyu sha uku duk da duk da wannan daga baya ma bayan bayan mutane suna ganin kamar wato ba za su iya ba sai aka ƙara wato sassauta musu karatun amma sai aka ƙara ƙwayar kawai a zo ana yi ka ashirin da wani abu aka zo ana yi ma talatin da wani abu to dole babu wani matsala zai salar da ba ta da iyaka abinda kuma zai ƙara maka cewa salar da ba ta da iyaka shine kaga wannan abin da muka faɗa cewa na sabanin sahabbai da suka yi cewa idan sun yi bacci sun tashi idan sun yi bacci sun tashi ai kaga suna ƙara ragoye to kaga mutum ya gama sha ɗayan sa in yi bacci tashi kuma zai ƙara yi wasu biyu biyu biyu biyu to kaga dai ai wannan ya ƙara da yawa kenan saboda haka salar da ba ta da wani iyaka eh wutiri ke zuwa a ƙarshe wannan shi a magana bai inganci ba wutiri shi ke zuwa a ƙarshe to no nan ma ai ce laila din to kamar dai na daren ne aka rubuta sha uku kamar a dunkule ne eh a dunkule ta faɗe shi shine muke cewa in ana son a gane rarrabewan sai a je a wutar waya ta rarrabe sai take cewa ya yi raka'a goma ya ƙara yin raka'a ɗaya wutarinsa sannan kuma sai kuma ya ƙara yin guda biyu raka'atul fajirinsa wannan ita ce sha uku haka ta faɗa ita kaga ai ta rarrabe kuwa ta yi dalla-dalla a nan ta dunkule har ya sa wata wasu suna fahimtar maganar da da fuska biyu amma dai da aka duba in ka je ka duba wannan ya ce sai musulmi shi wannan hadisin nata kusan ita ta dinga ruwaito wannan ruwayan sallan ba za Allah galibi ai ita Aisha din radiyallahu ta'ala anha saboda haka wannan tafsiri ne daga wajenta al-mufassal al-mubayyan kuma ya kamata a gabatar da shi akan al-mujmal kwarai da gaske to sai matsaloli da suke dan zuwa ina ganin su ma mu dan ishara ko kuma dan abaci ko da kadan ne abin da ake karantawa a wuturi abin da ake karantawa a wuturi ka san abu akwai wani da ce shi ya gari a maka shi ulwala ko suke yi eh zan haka ɗan irin wanda suke sabbin hadan da za a gani su in aka ce za a yi wani kulwallahu a yi kula uzai sai sai kan ba a daidai ba wani kuma zai ga kawai shi a shi da ya kula kuzan na yadda ya saba gani a ana yi mu a malikiya kamar da wanda yake kanta tafin malikiya haka zai gani a ruwayar da take zuwa cewa idan mutum zai yi shafa'i da wuturinsa ya yi shi da sautul a'la da kulya da kuma kulwar lahu wannan ruwaya ita ce take da wato inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kai tsaye manzon Allah haka yake yi shi ruwaya ruwaya ce wanda ibn Nasa ya fitar da shi da shi da wasu ibn Abi Shayba ta hanyar Abu Sa'ad as-Sabi'i daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yutim bi talata manzon Allah yana yin mutuni da raka'a guda raka'a uku bisabbih isma rabbikal a'la sai ya kanta sabbi wa qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul ya wa qul huwallahu ahad kuma qul huwallahu ahad wannan ita ce sunna ta manzo Allah da ta zo daga wajen sa kai tsaye da eh shine zamu faɗa yanzu eh sai maganan karanta shi ma falaki da nasi ƙara falaki da nasi shi wannan malamai sun ɗauki ta ne adan sa duk da makabata da yawa an samu suna yi shi ma imam malik da aka tambaye shi akan wato karanta falaki da nasi ƙara ƙara da falaki da nasi da kul wallahu sai ce ma zalan nasu yaqra'una bil mu'awwidat fil witri wa ana aqra'u biha fil witri eh yace mutane ba su gushe ba suna kan waɗannan kulakuzai guda uku ni ba kuma abin da nake kenan a witri wato haka ya ga malamai suna yi wato kaga wannan a ya ga malamai ne ya ga suna yi malaman shi kuma malamai wato almajiyar sahabbai to tabbas kaga su ma sun samu magabata suna yi kaga wannan sai ya zama ala sa'a ce akwai abubuwan da wani lokaci wanda Allah ya riga barin sahabbai akan in an yi babu laifi in an yi babu laifi kaman wani lokaci da sun zo yayi wani abu a gaban sa sai sai ya kauda kai wato babu laifi kenan wannan shi ake kira ala sa'a wato manzo Allah tunda dai har suna suna ƙara kulakuzan bai ce musu komai ba to kaga wannan yana nuna maka cewa shi ba laifi bane da an ƙara ba laifi bane idan an kara shi yasa imamu ahmad da sufyan al-thawri da kuma da yawa daga cikin malamai na kufa da su abin da suka zaba shine karanta sutul a'la da al-kafirun da kuma qul wallahu amma suke cewa idan mutum ya karanta in ya karanta kuma qul a'udhu to wannan shi ma yayi saboda an samu magabata da yawa suna yi in ka je ka duba da littattafai da suke kawo ruwaya daga magabata da an samu suna yi da aka tambaye imamu ahmad shin zai karanta qul a'udhu sai ce lima la yaqra me zai sa bai karanta ba kuwa ya karanta yayi amma dai idan mutum yana son yayi abin da yake gashi a sunna a to wancan ita ce asalin sunna din wanda kuma a dauke ta a matsayin in kai babu wani matsala manzo Allah da sahabbai sun su fahimci cewa ya hana su ƙara ta sura akai ba da haka wani ba za ka gani wani ba magula uzai yake karantawa ba wanda dai babu wani babu wani matsala Ibrahim an-Nakhai shi ma haka yake cewa ka karanta a wutarinka da Ibrahim an-Nakhai babban malami ne yana ruwaya ne daga Abdullah Abdullahi dan Mas'ud kusan galibi in kaga yayi fatawa to fatawa Abdullahi dan Mas'ud ce shi ne cewa kai maka wato ka karanta qula'uzai a cikin mutarinka kaga yana nuna maka cewa wannan aiki ya da asali shi ma karanta qula'uzai shi ma ya asali ba wata magana ce da bid'a da wani zai zo cewa an yi an yi bid'a ba a shi da maza Allah a yanda yafi ga yanda yafi ba yi da bambanci da raka 11 da muka faɗa yanzu shi da raka 11 yake yi sallar shi kuma ba irin taka bace eh in kuma kai kaga zaka kara yanzu kai 13 ya wuce 13 ma kai 20 duk babu wani laifi salan dare ce salan dare ba a mata wani iyaka ba to ita ma waɗannan waɗannan wato surori shi ne ga yayin da abin da fi al'a'la yake sai kuma suratul kafiruna sannan kuma sai sai qul wallahu amma kai ma idan kaga zaka kara to ka gani imam malik ya ce ya samu malamai suna yi a nan ibrahim na ka yi a can kufa ya ce shi ma ya samu malamai suna yi a nan wannan shi ne zahirin fatawansa sauran manyan manyan malamai sun samu magabata suna yi kaga magabata ko ba za su ba zai su hada kan bid'a ba tabbas wato akwai wani shari'a ne da suka samu daga sabon manzon Allah su kuma sabon manzon Allah suka sami wannan shari'a daga daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah kalli manzon Allah da ya ga sunai bai ce musu a'a ba sai zama hiya mahmula ala sa'a wal ijza babu matsala ba wani a ba mu da hadisi direct ba mu da hadisi kai tsaye da yake aka ce manzon Allah ya lakata kula uzan yana kanta farki da nasi yana hadin su tana ga wasu ai suna suna tsayawa kan kulwar lamun daga to amma ma abinda mu muke son mu fadakar shine wato idan an samu wani na hare su duka wani babu laifi saboda an samu magabata suna yi kuma haka aka wato aikin su kamar fassarar abinda suka fita daga manzon Allah ne cewa manzon Allah bai matsa su ba da matsa musu akan wannan babu ba ya basu suna suna karanta wato suna dan karakaran su saboda haka sai a bar abu abinda ubangiji ya bashi a yalwace kar a kuntace shi karballi wani har ya ce bid'a ce kamar dai rakawai sha ɗaya kamar sauran ibadoji da aka aka samu za ga wani lokacin misali shi ga yanda yake amma dai ga kuma yanda kuma sahabban sa wasu daga ciki aka samu suna yi ya sani ko da ma bai sani ba kaga wahayi na sauka inda ba daidai bane sai a sauka a ce daga yau ka ƙara yin kaza kamar yanda haka aka saba gani yana faruwa to sai kunuti da ake yi na wuce ina jin shi ma bara mu dan tattauna kunuti na wuce malamai suna da sabani game da shi kunuti da na wutarin nan wannan kaga da wai yana da abubuwan da mu anan malikiya muke da muke da yar maganganu akai kaga mu malikiya da ba baba ce ba ai wuturi sai sallar asuba din nan ita kadai kuma sallar wuturi ma ku ba wannan shine mashhurin magana mi malik yake da shi wannan shine mashhurin mazhaban malik cewa shi kawai yana ganin ba wani maganar ai kunuti a wuturi ba wai yana inkarin hadisan da suka zo dimbin hadisan da suka zo ne akan akan kunuti ba amma shi akwai da ke fasara su akwai da ke fasara su kuma wutarin tunda kaga wani lokaci ba kowa ke yi ba to sai yake ganin wannan abin kai ma bai kamata ka zama koyaushe kana kana yin wannan kuruci na wutari ba har yake sai ce ma a wutarin ma babu ita baki da ma malik kamar da dai na ce a cikin al-mudawwana yana cewa laysa alaihi al-amal wala ara an ya'mala wala yaqlut la fi awwalihi wala fi akhirihi yana cewa shi bai samu ya ga malaman galibi da ya tashi ya ga malaman sa suna yi suna sallah ba bai ga suna yawan yin kunuti a wutiri ba kar saboda ka farkon ramadana ko ƙarshen ramadana wannan musamman a ramadana ake magana dama kaga nan ne aka fi yin wutiri aka fi yin wato kunuti a wutiri wannan ko da ba a ce sallar daren za ka iya yin kunutin ka in kana so amma dai ina son a fahimci akwai magana mai sabani na malamai akan wannan malik yana daga cikin wanda yake cewa shi bai samu wato ana yin a madina aiki ya wakana akan wannan wutarin da ake yi kunuci da ake a wuturi ba saboda haka ba sai yayi wannan wuturin ba a farkon ramadana ko ƙarshen ramadana wala fi ghayr ramadan kuma har a wajen ramadana ma ba bai kamata yayi wuturin ba wala fi wuturi aslan kuma kare yayi kare kuma yayi a cikin wuturin sa shi yana ganin kawai wani wani kunci da zaka yi in ba wani kuncin da yake yi da ake yi na na asuba ba to shi kawai kakai wani kunci kawai shi haka koyarwar malik take shi kunuti a wajensa shine wato na na wannan asuba ne anan kaga malik yana cewa laysa alaihi wato al'amal wai shi bai ga malamansa suna aikata irin wannan ba to in kaga malik ya faɗa wannan magana ba wai ga wasu masu bin mazhaba su suna ganin kamar in ya faɗa wannan yana magana wani ijma'i to ko da ba ijma'i ne ijma'i wuri daya ijma'i wuri daya ba ijma'i bane eh in ka ce wai ijma'i wuri daya kawai ka ce ijma'i mutanen Kano ijma'i mutanen Kano mutanen Zaria mutanen Kaduna mutanen ina ne duk sun saba saboda haka wani bai zama ijma'i za a ci dole wani ya saba wa ya sa ba Allah ba ila iya kai tabbas da mutanen Madina abin sai wani lokaci ake bata ake bata wato wani kulawa na musamman saboda mu galibin sahabban sun biya a Madina to amma ne daga baya musamman lokacin bayan manzala ya koma ga Allah masahabai fantsama suka yi babu wani babu wani gari da ya tattara sahabbai baki daya fantsama suka yi suka je suna ta koyarwa a wurare daban-daban wasu suna da suna magawata aiki wasu kuma sun ji abin malamai su mu'adh ibn jabal su abdullahi ibn mas'ud su abu musa al-ash'ari duk sun tafi suna matsayin malamai suna kanta da mutane a addini saboda haka idan malik shi ce mutanen madina wato aiki da ya gudana a mutanen madina galibi yana maganan jimhurin abin da ya gani mutanen madina na yi saboda idan ka je karewa za ka shi kanshi a cikin a cikin littafin nasa na motsa ko kuma mudawwada wani lokaci ya anan shi kai dauka da sabanin akwai malam wani malam wani ya saba malam wani ya saba malam wani daga cikin malaman shi ba saba sana ka shi yace maka laysa alaihi al'amal ko kuma maganar mutanen Madina yana maganar jumhurin malaman sa ko kuma wani lokaci malaman nasa ma duk sun saba to amma sai sai yace maka laysa alaihi al'amal yana maganar malamai da shi yafi natsuwa da fatawarsu eh wani lokaci za ga in ya tashi fada sai yace maka waɗannan su ne malamai Allah bi aqtadi bihim wanda nake koyi da su wani lokaci kuma sai ya curi sai ce maka wannan aiki bai gudana ba ina faɗa haka saboda shi wasu suka kawo wannan magana sai su ce ai kasa amma ijma'i mutanen Madina to gwada ba ka ce an sa mutane ijma'i mutanen Madina wannan ba hujja bane ijma'i mutanen Madina ba inda aka taɓa cewa ijma'i lokacin da yake zama ijma'i ke lokacin sahabbai da suke Madina baki daya to nan suka ijma'i dole waye waye sai ce ba ijma'i ba ijma'i ne a wannan lokaci amma bayan sahabbai kowa da kowa ya ga ya ya fita mun kuma kuma ta ba daga cikin dalilin da yasa Malik ya hana a mai da motsin shi zama wato littafi guda ɗaya da za ta zama kundi ɗaya makoma ɗaya mai yi ma jama'a alƙalanci cewa ya yi yasa bai sun barbazu ni na kaya maka abin da ni sani ne a garinmu abin da tun da shi bai fita ba sabai kuma sun fita sai ka bar kowa in ya da wani ƙarin ilimi shi ma ya rika ƙarawa inda wato abin yana sai ya ce maka abin da na wallafa shi ba kowa ya je wallafa nashi nashi haka daga baya sai a da tsakiya saboda haka in ya faɗa maganar ijma'i to wannan ba ba yana maganar wai wai wai yana yana kwance cewa ba a samu wasu suna yi ne ba balle kaga wani ya zo ce maka ai hadisi ai duk wannan hadisan din kamar ya sa musu biro kenan jan biro ya ya share wannan hadisai duka ko wani ya ce ai duk bola ne ko wani abu irin wannan abin da kuma zai ƙara nuna maka haka a wannan ba a wannan masalar bidat wannan masalar ita kanta wannan masalar shi kanshi ya fitar da wani hadisi a motsa da yake nuna ce maka cewa wannan ba ijma'in mutanen Madina bane ya fitar da hadisi a muwatta ta hanyar shi kuma Abdurrazzaq Sana'ani ya fitar da shi Abu al-Abbas Ja'far ibn Muhammad al-Musaffiri a cikin Fadailul Quran ya fitar da shi shi ma Al-Firyabi Ja'far ibn Muhammad al-Firyabi a cikin Kitabus Siyam ya fitar ta hanyar Qutayba ibn Sa'id Abu Raja Al-Bayhaqi ya fitar da shi da sauran malamai ne duk suna fitar da shi daga Dawud ibn Husayn daga Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj yake cewa ma adraktum nasa illa hum yal'anuna al-kafara ban riske mutane ba yana da sahabbai tunda shi tabi'i ne Abdurrahman ibn ibn Hurmuz al-Anas tabi'i ne kace ma atraktum nas illa hum yal'anun al-kafara ban riski mutane ba sahabbai face sai na ga su suna la'antan kafirai fi shahr ramadana a wato watan ramadana fa kana al-qurra yaqumuna bi suwati al-baqara fi thamani rak'at wato makaranta limamai suna yin tsayuwan daren su da raka'a takwas sai su raba bakara a haka fa idza qama bihim al-qurra fi 12 raka'a in kuma suka ƙara raba ta zama a ce raka'a sha biyu ra'an nasu annahu qad khaffafa anhu ko qad khuffifa anhu sai su ga wato mutane su ga alama cewa lalle limamu sai ya masa sauki a yau kenan to kaga ana abin sa na kawo wannan hadisin a wannan isnadi na mutanen Madina shi kanshi kaga Abdurrahman ibn Hurmuz al-Arab al-Madani ne sannan kuma gashi yana ga maka abin da ya taso ya ga sahabbai suna yi a lokacin sa sahabbai ya ga sahabbai dan dama babu dalili so ka yana gaya maka abin da ya samu mutu ana yin sallah wato a masallacin madina a lokacin kuma aka ana yin kunuti kaga maganar da aka cewa malik cewa laysa alaihi al'amal ba yana maganar ijma'i bane saboda tun a lokacin ka ga maganar ai shi kanka ya rubuta abin da ya kwanta na ijma'i saboda haka wannan ba bai zama bai zama hujja ba sai magana guda na biyu da ake da shi kamar yadda ce imam malik yana da fatawa guda biyu akan wannan matsalar magana na biyu da ake da shi shine abinda Ibn al-Jallab yake hikatowa daga Malik din a cikin at-Tafri' al-Qadi Abdul Wahhab yake hikatowa daga Imam Malik shi ma a cikin al-Ishraf ala nukati masail al-khilaf da kuma al-Ma'una nashi ala madhhabi ma'alim al-Madina da kuma Ibn Abdul Bar a cikin al-Kafi yake cewa wato qunuti babu lafi halal da ayi shi inji Imam Malik wanda kaga wasu littafai ne da mu galibi mun kubce kanmu a cikin wasu littafai kanana kuma akan shi a tayi jima a ce wai babu su altafin malkiya wannan at-tafi' galibi masu cewa su malkiya ba su ba su ba su kan littafin ida at-tafi' na ibn al-jallab zaka ji ana yawan kawo ibn al-jallab shi kuma wannan Abdul Wahhab al-Qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi wato kamar tsara ne ga wato kusan matsayin su daya da mai risala mai risala ya din girme shi kadan amma dai kusan sun yi zamani guda daya kuma yanda mai risala yake da risalar shi shi ma yana wani tafi za ku gana kanta a zauri ana kanta a talqi akwai wata tafi a talqi ina gana ana gana ana daga ana ce ta yanzu to wannan tafi kusan daidai take da risala a matsayi a wasu rari ma na tartibi wani lokaci za ka ga shi tun da Allah ta'ala ya mishi kyawun tartibi iyar tartibin abubuwa sai ka ga wata littafin nashi babu mai kyau ne kwarai da gaske kusan a malkiya babu wanda yake yake zuwa je ga duk manganin maliku ya mata hujja irin wannan malamin alqabi abdul wahab ya rasu 122 to shi ba ya haikato daga imam malik sai kuma ibnu abdul bar ibnu abdul bar tun daga lokacin da ya rasu 463 ya zuwa yanzu ne ba a sake wani mabaliki irinsa ba to dukan su sun yi kaito cewa imam malik yana cewa kunutin nan ya halatta kaga malik yana da magana guda biyu kenan akwai magana mashhuriyar mazhabarsa cewa yana ganin bai kamata a yi ba akwai kuma guda guda guda na biyu yana ganin wato ya halatta a yi amma kuma shi yana cewa sai a ci ramadana a shekara a sha biyar ɗin ramadan da biyu eh shi haka haka yake cewa ila an fahimci bambancin fatawan guda biyu a farko yana cewa shi ma kar a yi ma baki da ko a ramadan ko a wajen ramadan kar a yi amma a fatawan shi ta biyu yana cewa a yi a cikin ramadan kawai amma amma kuma daga sha biyar na biyu ba sha biyar ɗin farko ba wannan magana ce ta malamai an yi saɓani a game da ita imamu shafi'i shi gashi babban almajiri imam malik ne shi ba abin da aka ce yana faɗa kenan kamar yadda wato almuzani ya yi kato daga imamu shafi a cin almutasar ɗansa su suna cewa idan aje sha biyar sha biyar na ramadana to daga lokacin sai a kuma a fara yin kunuti har zuwa ƙarshen ramadana in ji shi imam malik wannan kuma shine fitawa na al-hasan al-basri wannan shine fitawa ta abokinsa muhammad ibn sirin kamar da abdurrazzaq as-sanani yake ruwaitowa daga sham ibn hassan al-qurdusi daga gare su su biyun duka saboda haka wannan magabata wasu an samu haka suke gaskiya su ba sa fara yin kunuti sai a ramadana a ramadana kuma a shekara a ramadana kawai kuma a ramadana ma a kwana sha biyar ɗin biyu ba na farkon ba sai an kai rabi to a rabin na biyu sai ya zama wannan shi kuma akwai ma'amar ma'amar shi kuma tsarin malik ne shi ma tsarin malik ma'amar al-yamani ma'amar ibn rashid al-yamani shi kuma abin da yake cewa shine yana cewa a yi wuce a shekaran baki daya amma ka cire shekara a kwana sha biyar in ramadanin farko shi kuma eh sauran a yi shi duk shekarar kai ta yin abinka amma kwana sha biyar ramadanin farko eh wanda kowa yana ba da fatawa abin da ya tashi gama da masa suna yi ne shi ai ya tashi shi wannan ma'amar ibn rashid al-yamani asalin sa dan basara ne kaga kuma fatawan malamansa al-hasan basri da kuma muhammad ibn sirin to bayan kuma shi Allah kuma ya mishi wato Allah ya mishi wato kwadayin hadisi faffadan ruwaya ne da shi kwarai da gaske a kusan ruwayan imamu zuhuri ruwayar sa ta fi san imam malik yawa duk da imam malik ba kowane ruwaya ce zuhuri ya faɗa ba amma dai ruwayar da ake da shi a rubuce daga imamu zuhuri ma'amar tashi ta fi yawa sai magana ta hudu kuma ita ce maganan wato hanafiya abu hanifa shi abu hanifa cewa yake dole ce sai an yi ba ba za ka taɓa yi wuturi ba ka yi ba ba ka gumuti ba kamar yadda ai ba wata ba a wuturi ai da shi da mai cewa wajibi ne sai wuturi eh to sai kuma yake cewa kuma in kai wuturi kuma shi ma dole sai kai sai kai gumuti eh shi haka duk da wannan wanda ce wajibi su manyan almajalisa guda biyu suka ce a kai wannan ya matsa da yawa akwai almajalisa guda biyu Muhammad ibn Hassan da Abu Yusuf al-Qadi suke cewa a yi kare mu dai ce sunna dai yanzu saboda sun riga sun ƙara ganin su a wato aiki da ya gudana na magabata wato ba zai yi wa ce wani abu ya zama wajibi ko a gansa magabata ba sa yi magabata ya samu da yawa wasu ba sa yi kaji wasu na yi wasu in za su sai su ce ba sai a ramadana ma ramadana ma ba farko ba sai a sha biyar ɗin biyu kaga ba zai yi a ce wannan ba shi imamu ahmad imamu ahmad da wasu daga cikin manyan malamai suka ce a'a wuce fa abu ne mai yalwa duk yayin da ka kawai kasan ka wuce ka tashi ka wuce ka a ramadan ne ko ba ramadan ba a shekaran ba shekara ne kafin ramadan ko a shekaran ne kai shi ko a kafin ramadan ne ko bayan ramadan ko bayan shi ne kawai kawai akwai yalwa a ciki wannan shine abin da yake cewa da can ba shi da wasa ba shi ba shi da can shi ma abin da da yake cewa shine a wato ayi a biyin biyun wato biyun rabin ramadana sha biyar ramadana na biyu a yi shi da haka ke cewa shi ba amma daga baya kuma sai da ya kara watakila ya kara duba hadisai sai ya canza fasawansa kamar da salih da abdullahi ayansa suke rawaitowa daga waibare shi suke cewa a'a ai a wuturi kawai a yi shi a kowane lokaci na shekara babu wani matsala akan haka wata kuma wannan gaskiya shine magana mai inganci duk yayin da kaji kana bukatar kai kunuti kunuti shine kana da wasu addu'o'i da kake son kai misali kaga yanzu muna da addu'o'i da muke son mu yi ma ƴan uwan mutanen mutanen Isra'ila nan da suke lugude akan mutanen Palestine kaga wannan ayi lokaci da kawata a ce za a yi kurutu in an yi kurutu ya halatta eh to zaka idan mutun yawo zai yi a cikin mutunin sa ya halatta ya halatta tunda kaga anan anan shi ma Abdurrahman ibn Hurmuz yana cewa suna tsine makafirai haka daga cikin abin da ake abin su a shi tsine musu a tsine makafira ko kai shi a matsayin annazila ko kuma ka yi a matsayin wani kunuci da kake a wuturi duk wannan ya halatta eh kunuci da wuturi in ka in bayan mutum ya gama ya gama wato yaban ubangiji babu laifi idan yana wasu bukatu ya ƙara da shi babu laifi wannan wannan shi yafi wannan kuma shine ikhtiyarin Sheikh Musa Ibn Taymiyyah yake cewa wato wannan jinsin addu'a ne da ubangiji ya shar'anta mana in ka kana bukata ka yi in ka ga baka bukata shikenan ka je ka ci gaba da da ibadanka akan haka sai dai ba a cewa wajibi kamar yadda shi imamu abu hanifa yake cewa wajibi ne ibn tabiya yake cewa ai ba zai yi a ce wannan wajibi bane saboda a dan da wajibi da an samu sabai wannan wani abu ne dake maimaituwa ba mu da sabai su da ita wannan wajibcin sa wannan shi ake kira naqlu ad-dawa'i wal himam alayhi ko ala wujubi akwai ta nan malamai wani lokaci ke gane kaza wajibi ne kaza ba wajibi da abin da ke yawan maimaituwa kullum ana yi kuma ba zai yi a ce mutane ba san wannan ilimin ba to kuma sai aka samu ba ta cewa wajibi ne kai baka zuwa ka ce kuma wajibi ne kai daga baya saboda inda wajibi ne su ma ana san wajibcin wannan abu eh wannan shine abin da malamai ke faɗa to sai kunutun shi ana yin shi ne kafin ruku'i ko bayan ruku'i yanzu za a yi kunuti za a yi shi kafin ruku'i ko bayan ruku'i mu abin da fi shahara anan muna yi kafin ne ko eh eh a nazila kuma muna yin bayan ruku'i nazila mu yi bayan ruku'i kuma shi kuma na kunuti na wutiri ko mu yi kafin ruku'i na ji haka muke yi wannan shi ya fi shahara malamai suna da magana guda biyu game da wannan matsalar wasu suka ce a mahallin wutiri shine wato bayan ruku'i wannan shine fatawan babban malamin nan ayuba sikhtiyani abu taimata ayuba sikhtiyani wannan shine abinda fatawarsa take zahirin mazhabin shafi'iyya kamar yadda imamu muzani ya takharije mai imamu shafi'i ba wai yana da magana ne karara ba amma dai haka ake fahimta daga wato faffadan fitowarsa da yayi cewa shi ma wato za a yi kunci za a yi kunci ne bayan rukuni imamu ahmad shi ma haka yake faɗa yake cewa amma idan mutum yayi kafin rukuni babu laifi yace fa in qanata qablahu fala ba'sa in yayi kafin ruku'i to babu laifi amma jini da zaba yi kunuti bayan ruku'i shi ba imam malik ba malik shi ne ke cewa ba da ka kanka ai kaga kaga yana maka mafita eh shi aka san imam ahmad shi yana cewa ai kunuti ayi shi bayan ruku'i amma idan akai kafin ruku'i babu laifi kaga ina magana malika masu cewa masu cewa sai da ayi shi bayan ruku'i ko yaushe kaga wannan shi ba haka imam malik yawan lokaci sai ga wani babali ya wani matsa akan wata matsala yace ai dole sai ka ra'ayi shi kuma kai lokacin ba magana imam malik shi magana ba ta nuna haka kamar wanda yake cewa shi yanzu ba biyan da fafau ma ai malik mu ya riga ya hana mu azumin sitta shawwal in ka je ka duba wato asalin nassin magana imam malik ba shi ba haka ya faɗa ba irin yadda shi yake cewa hadisin mazala tarraki shi ba haka yake faɗa ba cikin lalabi da wato maganar kan kai ta wannan hadisin haka yake kai ba wai dan ya kawo ma hadisin mazala tarraki ba wani lokaci haka zaka gani wani magana da muke tada jijiyar wuya kanta in ka je kalma sai ka imam malik shi magana ma biye magana guda biye kuma sai dan baka kowanne mafita baina baina baina shi bai matsa ba kowanne kowace magana ba wai matsawa a kanta ba kaga anan shi ba ai ba matsawa ba cewa shi da ya zaba kai bayan rukui amma idan kai ka rukui to babu laifi kuma wannan saboda yanayin hadisi da suka zo a babu hadisai an samu su zo a babu kuma kowanne hadisai ne ingantattu ai wani yayi shi kafin rukui wani kuma yayi shi bayan rukui to kaga ka ce zaka zaka wato kuntace abin da ke da yalwa to kaga wannan shi ne abin da malamai ba su a saboda shi dama ai kunutin mutuli da kuma kunutin da ake na alfijir na asuba din kaga babu wani bambanci na ga shi abin da yafi yawan fahimta shine wato ayi shi bayan wato kafin kafin ruku'i kafin ruku'i amma kaga shi abinda abin da su ahnaf suke cewa su kuma su kafirku za a yi su ma su kafirku kaga su imamu Ahmad ce bayan ruku'i imamu Malik ce kafirku shi kuma yake to allazi akhadtuhu fi khass nafsi alqunut fi alfajr qabla ruku haka yake fada sai da dama shi kunuti na kunuti na alfajr na na asuba da kuma kunuti na na wutri iri ɗaya ne shi a wajen sa sadaka za a yi shi kafirku su ahnaf su ma suna tare imamu Malik a wannan babu suka ce a a yi shi kafin wato ruku'i abinda gaskiya yake mutum ya je duba ruwayi zai gani wato mutum na da zabi mutum na da zabi yayi ruku'i a wato yayi kunutin nan ko kafin ruku'i ko bayan ruku'i duka in mutum yayi to wannan akwai zabi a ciki akwai zabi babu wani abin da za a yi rigima a kanta maganar hujjar da ake kafawa akan cewa in mutum zai yi kunuti ya kunuti kafin ruku'i hadisi ne imamun da sa'i ya fitar da shi ibnu majah da imamu tahawi suka fitar da shi ta hanyar Sufyan al-Thawri daga Zubayn al-Yami daga Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza daga shi babansa daga Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab yake cewa ya kawo hadisi da dan yawa daga cikin wannan lafazin shine kana yutiru fa yaqnutu qabla ruku'i ya kasance yana yin mutiri amma kuma yana yin kuma mutiri sa kafin ruku'i kaga wannan nasi ne daga daga aikin shi kansa ashari inda shi kanshi bai sharanta ba da ba za na sallallahu alaihi wasallam shi ke shirantawa kuma gashi ya riga ya ya riga ya zartar gashi ya aikata a kurkuru an gani wasu malamai sun da masu rauna da wannan ƙarin dan hadisi ne mai yawa ƙarin cewa wa kana fa yaqnutu qabla ruku wa kana yutiru fa yaqnutu qabla ruku to wasu sun roito ba su roito wannan ƙarin ba to amma ko da ba wanda ake tsammanin sun su roito ba suyan tauri wanda suyan tauri babba ne a wannan harkar shi ba ya cewa ya rubuto hadisi za a tunkuɗe mashi hadisinsa kamar malik yake kamar malik yake ya ba malik faffadan hadisai shi kansa in da malik ya san abu shi to ba lalle a karba ba banda imamu kauri kuma akwai misar ibn kida dukkan su suna ruwaitowa dukkan su ruwayar su yana cikin wato muslim na shashi da kuma mushkilul athar na abahawi suna ruwaitowa ta hanyar hafs ibn giyab daga babasa a akwa daga misar ibn kidam daga zubai banda shi kuma akwai fikr bin khalifa wato dai kusan warwata da guda uku akwai imamu kauri akwai misar ibn kidam akwai fikr ibn khalifa duka suna ruwaitowa daga zubair al-yami daga kuma shi sa'id ibn abdurrahman ibn abza daga babansa daga ubay ibn ka'ab da aka wannan ƙarin ya inganta balle kuma shi kanshi wannan din ba shi ya kaita da shi ba qatada ya bara masa baya ruwaya shi ma tana cikin musannaf da ibn abi shayba tana cikin wato kuma sunan na darqutni da kuma sunan al-bayhaqi sai da wannan ruwaya ce ta inganta sabanin malamai da suke cewa ruwaya ba ta inganta ba ruwaya ce ta inganta cewa manzo Allah yayi kunuci a wutirinsa da yau zai yi kunuci a wutiri kuma yayi kafin ruku'i kaga mun samu hadisi wannan kai tsaye sai kuma ruwaya da ake da shi shi kuma bayan rukui shi ma ba ana da shi ne kai tsaye wajen manzo Allah ba ana da shi ne daga aikin sahabbai akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahihi na Ibn Khuzaimah sai ji ingantacce Umar bin Khattab ya zo ya samu mutane suna kowa yana yin sallar sallar shi kadai sallar tarawih shi kadai sai ya zo ce a Ubay bin Ka'ab tunda shine makaranci a rama a lokacin na sahabbai baki da sai ce Ubay bin Ka'ab ya zo ya musalla to da zai musalla sai in zai in ya gaba ruku'i in ya gaba wato kunuti to kawai sai aga ya fadi zuwa sujada kaga wannan shi kina maka cewa yayi yayi kunuti ne bayan bayan ruku'i bayan wato bayan ruku'i afwan bayan ruku'i cewa ya kuma yukabbiru sai ya kabbara wa yahwi sajidan sai ya tafi sujada baki da kaga yake da maka cewa bayan ruku'i akai saboda to wannan kuma aiki ne da aka yi shi a sansanin sahabbai zabai da kawai ba sa ya saba sunna irin wannan ba za su yi a mu fa ba haka muka saba ana yi ba ba ma ubai bin ka'aba shi kan har abubakar har umar da wani zai yi wani abu da sabai musu gane ba za su ce mu ba mu ba mu gane wannan ba gaskiya mu ba haka manzo Allah yake yake yake cewa mu yi ba to kacin da suka yi shiru to sun bayyana cewa to manzo Allah ya bar abin shi ma dai a da yalwa a ciki saboda ka amar abin da yalwa shi yafi eh ya halatta in an zo ana kunuti mutum zai yi kunuti na na wutirinsa kamar an gaba sallar tarawihi za a yi za a shafe da wutirin nan an zo an yi wutirin to ya rata mi yi bayan ruku'i ya rata mi kafin ruku'i dole babu laifi aiki da baka wajen sun nuna ana yin haka ila iya kariya a malamai kuma suna ta dan kara juna sani akan wani ne to yafi a ciki wane ne yafi a ciki za a kafin ruku'i yafi ko ko bayan ruku'i to al'amar ne abin da yafi bayyana man shine kuma da yawa malamai sun fi zaben wannan din shi ne wato a yi shi kafin ku ishe saboda mai saboda ita ana da ruwaya kai tsaye cewa manzan Allah ya keɓance yin kunutun na wutarin kafin ku'i saboda haka to a yi shi a yi wannan kunutun kafin ku'i shi ya fi tunda manzan Allah ana da wannan ake nashi karara amma ko shi ko kunuti da ake bayan ku'i kunuti ne da ta hada wani waninsa ai akwai kunuti na annatila da ake yi ta bayan ku'i ta ba sau da aka kaga ita watakila sahabai sun mazala ya ɗauki wannan sahabai sun fahimci wannan abin daga aikin maza Allah a matsayin fafadan aikinsa ta da dama da ya kasance yana yi ma wato wasu daga cikin kafirai addu'a na nazilansa ai yayi ne bayan rukui kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin asahi cewa mazala da yazo yana yin ri'in da zakwan da sauransu yazo yana musu yana musu addu'a yana musu addu'a cewa ubangiji ya ya musu kamun kamun kazan kuku to ya yayi ne bayan rukui yayi ne bayan rukuni da haka kaga wannan ya huwa huwa al'am amma hadisi da yake nuna cewa za a yi shi kafin rukuni kuma hada akhas ya nuna kebanci saboda haka wasu malamai suka gabatar da cewa a yi shi kafin rukuni shi yafi shi yafi falala amma dai ka guda biyu ko wani aka yi ya halatta ina ga wannan ayi insha Allah dai ya ishe mu a babu mutiri an dakata da yawa muna da san lokaci ko ta masha Allah bari mu shiga mala ce babu zikiri a ƙibar sala a babi zai mana magana akan wato zikiri da ake yi wato bayan bayan wato an idar da sallah bayan an ce assalamu alaikum ana ƙibar sala yana magana bayan an ce assalamu alaikum akwai zikiri da ake yi to yanzu mana zai ƙara koro mana wani wasu zikiri wasu daga ciki ba duka ba zai kawo wasu daga cikin zikirai da ake yi da zarar an ce assalamu alaikum ba shigo ake ba hadisin farko shine hadisin 132 malaci an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma anna rafa'a as-sawt bi-dhikri hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala ibn abbas كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير وانا حديث ندق عبد الله عن عباس وانا أمة ترجمان القرآن حبر الأمة آه عبد الله بن عباس كتوى أن رفع الصوت بالذكر دقى مريا ana yin zikirai da ake yi bayan sallah bayan an idar da sallah an ce assalamu alaikum hina yansarifu an-nasu min al-maktuba a lokacin da mutane suka yi sallama daga sallar su ta farilla kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan haka aikin ya gudana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan in an wato an ce assalamu alaikum to akan ji wato suna daga murya wato ana jin bakin suna motsi ko ana jin muryar su suna cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah inda dai muke yi eh kai wannan ayin nasa wannan ayin nasa wannan ayin nasa shine yake cewa qala ibn abbas kuntu a'lamu idan sarafu bidhalika idan sami'tu yace idan ina fahimtar cewa an idan da sallah an riga an ce assalamu alaikum idan naji sun fara sun fara yin wannan zikiran nasu to na san sallah ta kubuce min kenan ban samu ban ji abdullahi dan abbas wa fi lafdhin aw lafzi yace ma kunna na'rifu inqida salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir mun kasance ba mu kasance muna sanin wato idan da sallah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai idan mun ji ana yin dan kabarbari bayan an idan da sallah wannan ba wai yana ba a nan da ya faɗa cewa suna daga murya yana nuna mana cewa wato abin da mustahabbi shine wato idan aka idan aka ce assalamu alaikum to kar kowa ya koma kawai yana yin addu'a sa a ciki ciki eh babu laifi wani ya dan daga wani ya dan saukar wani haka a dai dan daga haka a dai ji alamar cewa lalle an yi da sallah eh gashin jama'a suna yin zikirai amma kar ku bata ba sa ku gaba ta kuma suna yi da amuriya dai kuma su fara da har su dire tare ba wala duk wanda yayi wannan duk wanda yayi wannan ya bid'a a cikin addini bai fahimci bai fahimci suna na maza annan ba eh tunda dai an samu sabanin da aka samu wasu dan bara bakwai sun koma suna yin irin wannan su ba abdullahi dan dan masu cewa yace na ku samu wannan kuma kaga sabai ba haka su yi ba abdullahi dan abbas sai abin da yake magana shine wato kowa na yin nasa illa iyaka dai kowa kuma na yana bayyanarwa wani kawai kaje na cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wani kawai ya ce allahumma la mali al-ma a'taita wala mu'ti al-ma mun'ata wala ya fa'u dajjal minka jad eh haka dai zaka ji alaman cewa dai lalle dai idan sallah eh wannan kuma har gashi Abdullahi dan Abbas ga matashi ne har yana gane cewa lalle idan sallah ya san sallah ta kuce masa haka wannan yana nuna maka cewa wato wannan sallah din ana ana wannan ana ana da wato wannan zikirin ana ana daga muryar sa sadaka in ka ji wannan daga murya ba ba abin ba ko daga murya nan ba wai daga murya wanda ya wuce gona da iri ba saboda ai muna da muna da wato hadisai da mazalla yake hana sahabbai daga murya wanda ya wuce wanda wuce guna da iri cewa ku sassauta ma kanku kuna kiran mai ji ne mai kuma sauran abin da kuke faɗa saboda haka in kuka faɗa zai ji ku ku faɗa a hankali cikin natsuwa saboda haka ba magana kuma a ga kawai duk janna ya mutum sun fito ba duk jijiyoyi sun fito ya ta daga murya ta daga murya yana cewa shi zikiri yake saboda mai saboda Abdullahi ibn Abbas yake cewa yana cewa wai ta yadda nake ganewa shi ne suna suna bayyana zikiri wanda ya faɗa haka to bai fahimci haka ba shi sa wani lokaci malamai suke cewa idan ba ma malamai ba Abdullahi dan Umar dan Khattab yake cewa idan ka idan mutane nan gaba za a samu mutu mutane za su riga zuwa suna suna fassara sunori ba daidai ba eh in suna fassara sunori ba daidai su ce azuwa ka saka fahimta to ku ku rika rike ku rika wato cin kwana su da kuma sunnoni ku ce wayar ga karanta wannan abu wayar ga fahimta eh khuduhum bis sunnah ku je ku ce a aika sunna ne abin da ya wakana sai daga su sabai ga yadda suka yawa kada aikin su su ba daga buda suke yi haka ana ganin mutum haira ne baya ya wuce wani hankali ba akwai fa'idoji da yawa a cikin wannan hadisi na farko akwai lafazin al-insiraf kun ga nan Abdullahi Abbas ya ce yayi mana amfani da da wannan lafazi na hina yansarifu an-nasu lil maktuba lafazin al-insiraf da an ta zo a ire-iren waɗannan wuri tana magana idan da sallah idan da sallah alaihissira ba ce hila yansarifu shi ne lokacin da ya ce assalamu alaikum saboda tana yawan maimaituwa wannan wannan lafazi din to kuma wani lokaci za a ga ana samun iskali wajen fahimta wai me ake nufi alayhi sirab an tana magana ba da tasli wani abin da kai bayan bayan sallama sannan kuma anan da yake cewa ya faɗi azzikir azzikir nan ya hada ko dukkan adoyi da ake bayan sallah dukkan adoyi da ake bayan sallah wanda aka shar'anta mana mu yi to ya halatta mutum ya ya zama wanda ke gefen shi yana ji ya halatta mutum ya daga murya daga murya dai kuma kamar yadda na faɗa wanda ke babu guluwi a ciki idan inda dai za a ce dai an daga din sannan kuma abu na uku daga cikin fa'idojin wannan hadisi akwai halaccin kafa hujja da abin da aka yi a zamanin manzo Allah lokacin wahayi na sauka duk abin da aka yi lokacin da wahayi ke sauka ba a hana ba to wannan yana nuna maka cewa yana nuna maka cewa wato halal ne wataƙila ba ta zama sunna wannan haka ma sunna ce saboda sunna ce ta kaririya ba za a tabbatar da su akan haka suna daga murya ga shi bai hana su ba to ya kan iya zama halal shine zama misali wani abu kuna kuni can kuna yi kamar al'azlu azlu da ake yi da wannan ne malamai suka fitar cewa babu laifi a tazaran haihuwa saboda me saboda ai suna yi ne a lokacin kuma babu wahayi na sauka ko bai hana su ba kunna na'zinu wal qur'an yanzu inji hadithin jabir ibn abdullahi cewa suna yin azalansu ƙur'ani na sauka kuma inda ubangiji yana son ya hana su da ya hana su tunda bai barki bai hana su ba wanda ke maka cewa wannan wannan wato babu wani matsala akan haka haka kuma duk abin da aka yi a gaban manzon Allah bai hana ba to wannan kai baka zuwa kuma ka hana daga baya duk abin da aka ga dan na farko muka ce duk abin da aka yi a lokacin da wahayi ke sauka to shi ma wannan ba za ka zo ka hana ba saboda manzon Allah in ma shi bai sani ba to Allah ta'ala ya sani Allah kuma shi da ya sani bai zo ya hana ba to kai ma ba za ka doka hana daga baya ba haka kuma wani abu da ake yi aka zo aka yi a loka a gabansa tunda ka ga da aka sanda ya ce salamu alaikum ya sallama sallah sabon da a gabansa sai yin wannan daga wannan murya ko bai hana su ba a wani lokaci kuma da aka zo da inda suka hawo gangan turu da gangare suna suna daga murya da yawa kaga ya kwabe su kaga da sun bai hana su ba cikin nan muka cewa wa ma fu'ila wato amamahu sallallahu alaihi wa sallam wa lam yukirhu wannan yana da hukunci hukunci na sunna ta qadiriyya sunna wacce wacce manzo Allah ya tabbatar da sahabbai akan ta to laka babu laifi idan an idan an idan da sallah an ce assalamu alaikum ajibu duka muna yin astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah amma dai kar a ce za a yi shi a murya daya sai dai idan za mu yi a murya daya ne a matsayin koyarwa eh babi na koyarwa kuma daban akan babi na babi na sunna yanzu ina da yara ƙanana kawai ina da yara ina koyar da su wato wannan addu'a din muna son mu tabbatar mu kowa na yi babu laifi da an idar da an ce assalamu alaikum dan makaranta ke yi kawai aji sun dauka a murya daya wannan suna yi saboda koya kuma kaga wannan ai ba ci gaba yake ake yi ba eh za ka ga daga baya inda baba shi zai musalla a gida bai ce baba ba ai kazan nan ba da muke amfanta ba ya faɗa haka so da ya fahimci cewa wannan koya mushi ake yi koya mushi ake yi shi za kuma adam kaga a masallaci kaga ba sa zuwa su ce limami ai bai kaza ba saboda sun fahimci cewa wannan koya mushi ake baya girma kuma shi kenan ya riga ya gama koya lokaci ba to wannan hadisi babu ka ba su da yawa haka zamu mutu a hankali insha Allah to sai hadisi na 134 mala cewa an warrad maula al-mughira ibn shu'bah قال أملا علي المغيرة ابن شعبة في كتاب في كتاب إلى إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ثم وفدت بعد ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وانا حديث ندق ورات مولى المغيرة ابن شعبة بررن باوانا مغيرة ابن شعبة مغيرة ابن شعبة بن صحابي لما زن الله صلى الله عليه وسلم ودي مسلمتا عام خندق لوقت da aka yi wannan yaki na gwalalo قال يكي سوى أملا علي المغيرة ابن شعبة مغيرة ابن شعبة يا من شفته في كتاب أو أن ربطوا ده وثيقة إلى معاوية إذوا معاوية بن أبي سفيان لوقت معاوية شنو خليفة to sai ya aika mushi da wani da wata wasiƙa kaga anan kaga akwai alaka tsakanin masu mulki da malamai kenan annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubri kulli salati maktuba yace manzo Allah lalle ya kasance yana yana yin addu'a a bayan kowace sallah ta farilla yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah babu ambata da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu bi da abokin tarayya lahul mulku mulki duka nasa ne wa lahul hamdu yabo da kirayi duka nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ubangiji mai iko ne akan komai Allahumma la mani lima a'taita ya ubangiji babu wani mai bada abinda mai hana abinda ka bayar da abinda ubangiji yayi baiwansa to ba wani wanda zai zo ya hana maka shi wannan abu wala mu'tiya lima mana'ta da abinda kuma ubangiji ya hana ma bawa to ba wanda zai zo ya zo ya bada shi wala yanfa'u zal jadd minka al jadd wala yanfa'u al jadd al jadd shine wato al ghina wato wato wadata to wadatan mai wadata ba zai amfana ba zai amfana komai wajen ubangiji ba wannan wadata kawai ba shi yasa wannan yana da kuɗi shi ubangiji ya masa wani abu ba wani kuma talaka da shi ya masa wani abu a wannan ubangiji ba da wannan ma'auni yake yake yi ba yana yin ma'auni da imani ko in kana da imani da kuma wato yadda kake yi ma ubangiji ladabi shi kenan sai ka ga wato wannan abun ya amfana maka wani abu amma dai dan wani ayin shi dogo ne wani ayin shi dan gajere wani ayin shi dan dogo shi duk wata bai zai zama ya zama wani matsala ba dama ubangiji shi halci kayansa shi ya kyakkyawan shi ya wanda ba kyakkyawan ba shi ya dogon shi ya gajeren shi ya wada shi ya kowa da haka yanzu dan wane wane shi ayin shi dogo bai zai ce shi ai wannan ko kuma wane ayin shi mai kuɗi bai zai zama wannan dalili zai ce wanda zai amfana mishi komai wajen Allah ta'ala ba ثم وفدت بعد على معاويه sannan sai shi warra dake cewa daga baya sai kuma na tafi wurin muawiya can shafin kenan fasami'tuhu ya'muru an-nasa bidhalika sai naje yana umartan mutane da cewa su yin wannan addu'o'i wato kaga daga cikin babban aikin shugabanni su kiyaye mutane addini su kiyaye mutane wato aqidun su eh kaga Muawiya bin Abi Sufyan yanda wato wani abu ne aka kawo mishi aka aiko mishi cewa ga sunna ne yawa kana daga bayan shi wannan wanda ya kawo takardar daga bayan bayan ya ƙara zuwa garin sai ya ga wannan aikin ya gudana ba har ma'auya yana zuwa wurare wurare na tabbatar ba cewa ana yi ko ba a yi wa fi lafzin a wani lafazi daga cikin abin da aka rubuta wa kana yanha an qilin wa qal ko kace an qilin wa qal akan jadu wa majrur ko kace an qila wa qala an hikaya wa kana yanha an qila wa qala mazala yana hana an ce ya ce an ce sun ce kawai magana da babu tabbas kawai a dinga yaɗa su maganganu na rashin tabbas mazala ya hana wannan wa ida'atul mal mazala ya hana a dinga banna da dukiya wa kasarta su'al mazala ya hana a dinga yawan yawaita wato tambaya roko mazala ya hana wannan wa kana yadha an uqul ummahat ya kuma hana a dinga saban iyaye mata iyaye mata kusan su tunda Allah ta'ala ya musu murya murya siririya ya ga yaro bai cika jin tsoron su ba in babba ne in mai gidan ne kaga in yau tsawa sai ga kowa amma iyaye mata da masu masu sayi ne sau da kan anan mazala ya ƙara nanatawa cewa wakana yana an uquqil ummahat yana hani akan a dinga saba ma iyaye mata wa wa'dil banat kuma ya hana a dinga wato binne yara mata wa man'in wahat kuma ya hana mutum ya rika wato hannun jariri shi ga ce bayar ba zai bayar ba wahat kuma shi gashi mai san kuma abin hannun mutane shi ga ce bayar ba zai bayar ba kuma ya ce kuma ka kawo kuma shi ba zai kaga wannan abin da yawa kwarai da gaske shi ba zai baya ba wannan hadisi akwai fa'idoji da yawa a cikinsa hadisin babin mu da shine wannan Allahumma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wannan wannan addu'a da muke yin shi cewa kaga yanda abin ya zama ya samu asali daga cikin fa'idojin hadisi shine wato babu lilin malamai ma'abuta ilimi ya kamata su rika fuskantar da wasiyarsu nasiha su zuwa ga masu mulki ba kai kana kai kana wato malami kana cin falak kana cin wata duniya kamar wanda duki shi ma can wata duniya yana abin da ya ga dama sannan kuma yanzu ya kawo wasu policy wasu policy kai ma zai shafe ka to da haka dole ka rika zuwa kana ga musu da ubangiji ya faɗa illa iya ka dai karka rika zuwa kana kana sai da mutuncin kanka ya zama an kalan malam fada a kaga anan al-ghayra bil shuruba ma ai ba auye yana daga cikin wanda yake yin girman malamai amma anan kaga masa koyar masa sai kuma yana kuma nuna maka cewa in aka zo ba wai shi shugaba ba wai zan zo ne kawai yanzu in harbe ba kawai ina ni ina talakansa kawai riga aika mishi magana sai ka ce daga inda nake kawai sai ka ce wani kaskantacci ubangiji ya riga ya bashi girma sau da aka mutum ko da wani ko da shugabanci ne na mu ce misali shugabanci na wannan gida mai albarka don ka da wani gyara da kake gani ya kamata kai shugaba ka fuskantar da shugaba da shi bai kamata kawai gaban jama'a kawai ya ji kawai mun kujere mai shayi kawai kana faɗan masa magana ba a bai dace ba ya kamata a yi yadda ta dace a ji a same shi in ta yi in rubutu ne a ji a masa amma kawai daga yadda muke nan yanzu mun da saba mu a Najeriya ko kuma demokradiya ta kawo mana wannan wannan excessive freedom of expression da muke faɗa babu wani license babu wani wato morality a tare da wannan abubuwan daga inda muke za mu kira shugaba kawai mu zage shi ko mu ce ya kamata ka kaza ni ga shawara ta kai a lokacin da kake magana shawarar nan kai baka san abin da duniya ke ciki ba baka san abin da wannan sanin ke ciki ba na security na waye na waye na waye wataƙila kai yayin da ka je maka bayani ya ce akwai kaza akwai kaza mala akwai kaza akwai kaza sai ka ce a to ka je ka cigaba da abin da kake yi baka sani ba to da idan ka tashi zaka je ne ka yi yadda ta dace cikin wato mutuntawa shugaba ba ba kaskantar da shi in ga ba sai ka kaskantar da shi to sai ya zo daga baya kai ya hana ka abin da kake yi idan shi yanayin shugabanni yadda suke idan ka sa su a gaba su ma su ka a gaba haka suke su in ka je ka sa su a gaba kai kullum wa'azi kake a kansu to za su sa ka a gaba daga baya kuma su ce masallacin da ka daina wa'azin ba shi kenan ba suke da sojoji suke da yan sanda suke da suke da boris za su kada Allah ta'ala ya kyauta to da kaga anan biya ibn shurba ya rubutu ya rubutu cikin kyautatawa da kuma ya gaya mishi kaga duka ba magana sai ya gaya masa ba magana manzo Allah ya gaya mishi cewa manzo Allah yana yin addu'o'i ya kuma ƙara mishi hadda ma waɗannan abubuwa da da ya faɗa masa sannan kuma abu na biyu akwai magana farallan Muawiya Muawiya bin Abi Sufyan kaga wato shi diya yanda ka samu shugaba shi ko yace nema yake wanda zai mishi nasiha to wannan shugaba ne mai alheri kuma yana shi ma al'umma shi alheri kwarai da gaske Muawiya da aka kawo shi bai ji cewa shi yanzu ai ya zama shugaba ba saboda ya san wannan al-Mughira bin Shu'ba ya riga musulunta ya dole ya san wasu abubuwa da wani ilimi da yake da shi wanda bai da shi bai da shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana kawo shi kaga bai mukabara ba bai ce a ni ban fahimta ba sai je dinga sa mutane suna wato suna wato dabaka wannan aikin wanda ke nuna maka shi abinda malamai ke cewa ya daga cikin khairul muluki almuslimina a cikin masu sarauta da aka yi babu kamar ma'awai bin abi sufyan wanda kuma gaskiyar magana in kana duba masu sarauta ba kalibobi ba masu sarauta da ubangiji ya da kan ma'awai aka fara wannan mulki na manzo Allah ya faɗa yace khilafa da annabta ce ga 30 ce sannan sai mulki da ubangiji zai bayar to masu sarauta ne da suka yi kowa ya wato yayi ana san barka da mulkin su babu kaman Muawiya har Abdullahi dan dan Umar cewa ni ban taba ganin mutum irin Muawiya ba da wanda da wanda da makiyinsa da masoyinsa ba za ka taba gane shi a fuskar shi ba a har yana cewa yana cewa ba ake cewa kana sun maka ce har ya fi Abubakar da Umar ce ai na ban ce maka Abubakar da Umar sun bi shi balala amma yana sun ga maka cewa Abubakar da Umar ba irin ba irin siyasar ma'auya suke musu in an saba musu suna gane ba amma ma'auya wanda ya saba musu shi fa sai kawai zai sai ya yadda da shi ko ɗan sabani kuka samu da shi to shi zai tabbatar an sami wato ba a samu wato wani wani wato jafuwa tsakanin ku ba ko jafa'i tsakanin ku ba akwai ɗan ragowar wasu fa'idojin insha Allah mu tsaya nan na san lokacin eh babu laifi akwai ragowar fa'idoji kuma musamman akwai wasu matsaloli da nake son dan ƙara faɗa kan iyaye mata da kuma wa'adul banat wato binne yaya mata da ake yi yanzu ai ba abin da yaya mata amma kuma ana abosha ko ba ana yi ba eh ana abosha in an ji cewa ba nan sare a wato ciki aka samu ko kuma an ji cewa cikin nan ba misak ne kamar da wani ya taba faɗa mai ce ai ban cikin alaga ta malam misak aka yi haka ya faɗa mu yace yace misa kuma yace ai sai da muka shiga kaza ba a haihu ba kuma ta zo ta haihu kuma to duk wanda kaga ya daga cikin jahiliya da muka insha Allah ta'ala za mu karan yi wasu yan bayanai akan wannan daidai gwargwado abinda muka taji Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimana sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tambaya amma ba shi da masha Allah ana magana da yake na'am shi